إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شغل بدأ دروس من أقيدة سلمنا كراتو شكلتها من العقيدة الطحاوية تبب مالم أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الحنفي الطحاوي ألا تعالى من شرهنا zama da ya gabata ma da ya yi mana bayani akan abin da ya shafi al'isra wal mi'raj al'isra wal mi'raj tafiyar da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa wato ainihin baitul maqdis wato shan filistin kenan daga nan kuma aka ɗauke shi zuwa sama zuwa saman sammai zuwa yadda allah ta'ala ya so yadda allah ta'ala ya nuna mishi ayoyi wato ainihin ayoyinsa masu girma alkur'ani ya tabbatar da kisan isra wal mi'raj kamar da suna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da haka daga cikin dalilai na alkur'ani akwai fatan Allah ta'ala subhanallazi as-sawa bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir wannan alkur'ani a sunna kuma mun karanta hadisi na imam muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labarin yadda aka yi al-isra wal mi'raj da shi wanda anan ne aka farlanta mishi salloli guda biyar wanda da farko hamsin ne amma daga baya ubangiji ta alada da su guda biyar a adadi amma alada suna nan a nawa a hamsin din su an gane saboda man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wannan kenan sannan kuma mun ji mawqif wato ainihin na kafiran makka cikinsu akwai ko yawancinsu ma sun karyata waƙiyar shirin taya a dare ɗaya za a yi wannan abu da mutum amma abubakar radiyallahu anhu da wato an yi labari ya iske mishi cewar ga abin da abokinka yake cewa cewar an yi tafiyar dare da shi daga makka zuwa baitul maqdis zuwa kaza zuwa kaza abubakar radiyallahu anhu ya gaskata daga nan ake ce da shi abubakar as-siddiq wannan kenan yau za mu tashi a gaba da mali yake cewa wal haudu allazi akramahu Allah ta'ala bihi qiyasan li ummati haqqo wato tafki wato da Allah ya karrama annabinsa sallallahu alaihi wasallama da shi qiyasan li ummati domin dauki ga al'ummar shi haqqun to wato ainihin gaskiya ne al haud wato wani tafki ne malamai suke cewa a filin alkiyama da Allah ta'ala ya tarar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam da farko mu sani ranar alkiyama da ma rana ce wacce take cike da da firgici da tashin hankali Allah ya kira ta yawmul asir ala alkafirina ghayru yasir wato rana ce wacce take mai tsanani ba ta da sauki ga kafirai da wannan kuma malamai suke cewa kenan ga wanin su takan zo musu da sauki an gane sannan rana ce da duk wani firgici da tashin hankali yana cikinta to amma ubangiji ta'ala yakan ba da ɗauki ga bayansa mumine kamar yadda kun sani ranar alkiyama an busa kafo domin mutane su tattaro a ardul mahshar wanda yake yankin sham yanzu wani yanki na filistin da jordan da syria da wani yanki na iraq dukka za a je a taru a can to allah ya ce wa nahshul muttaqina wa yawma yahshuru muttaqina ila rahmani wafda alwaft malamai suke cewa shine akan abun hawa daidai lokacin da mujurmai da mushrikai za su tafi a fuskokinsu wasu su tafi da kafafuwansu duk ayan da suke a fadin duniya zuwa arzul mahshar to a daidai lokacin kuma Allah ta'ala zai tashi mumina ne akan ababen hawa zuwa arzul mahshar kun ga wannan sauki ne da Allah ta'ala yake mumina to haka in an je filin alkiyama mutane za su je su muminai za su je su iski wannan tafki na annabi sallallahu alaihi wasallam duk da dama mutane za su tashi ranar alkiyama da yunwa gawurtacciya da kishi to ba abin da suke bukata ko yunwa yanzu da ishi ruwa kace limi kake fara bukata ka sha ruwa tuku to sai Allah ta'ala ya tanar da wannan tanadar da wannan alhaud ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu kuma shi zai fara zuwa wannan tafki din kamar yadda ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni faratukum ala al-hawd ni ne zan rigaye ku zuwa ga wannan tafki din wannan kuma malamai suke cewa wannan tafki yana kasancewa ne kafin siratsi kafin aje mai aje siratsi sai a samu wannan mai tafki din annabi sallallahu alaihi yake cewa man marra alayya sharaf ko sharif duk wanda wato ainihin ya wuce da ni wato ainihin zai sha wannan ruwa ومن شرب لم يظمأ أبدا duk wanda ya sha na ruwa kuma ba zai kana jin kishi ba sannan annabi sallam ya faɗa mana akwai waɗanda cikin al'ummar sa za a kore su daga wannan ruwa amma annabi sallam ya lissafa su a hadisi na Imam Muslim sharaha wasu mutane da adadin su bai fi goma ba za su zo mala'iku za su wato ainihin tunkuɗe su su ce ba za ku je ba annabi sallam zai ce waɗannan ashabi sai a ce bayan ka sun canja addini wannan kenan imam ibn abil aziz al-hanafi ya yi magana dangane da wannan alhaub ya yi bayanin sufan shi yake cewa tafki ne wanda yake mai girma kuma wanda yake mai alfarma sannan kuma gangarowarsa daga aljanna ne daga ruwa na wato ainihin alkawfar kenan sannan ya fi wato nono fari haske kenan kuma ya fi kankara sanyi sannan ya fi zuma daɗi sannan ƙarshensa ya fi na almiski sannan kuma yana da yalwa ta faɗi da tsawonsa da faɗin shi kuma duka mai ɗaya ne kowane kusurwarsa kuma tafiyar wata wato ainihin guda ne wannan shine abin da ya shafi mai tafki sai dai malamai suke cewa da awu da kuma wato tafkin nan na sosai wanne za a fara yi malamai suka ce shine sai an bi ta tafki sannan aje a gangara aje a yi awu wannan kuma ɗauki ne da Allah ta'ala yake wa bayan samuwa kamar yadda muka faɗa shine in sun tashi rana alkiyama da kishi da yunwa to ga ruwan da ba za su ƙara jin kishi ba za su fara kwankwada sannan kuma sai mutum ya je a yi a yi masa awo na ayyuka duk da idan kuka kalli yanayi na tashin alkiyama za ku ga akwai sauƙi da ɗauki da Allah yake wa bayansa masu ne masu imani amma in mutum bai da imani zai ganta ne tsurarta da wahalarta an gane shi yasa annabi sallallahu ya ce mana kun sani za a tsayi shekara na shekara dubu hamsin ana tsaye ko annabi ya ce to mumini za su ganta ne kamar tsakanin azhar da la'asar duk wannan shekara dubu hamsin da za a tsaye amma kafiri zai ganta ne a mi a tsurarta a yanda take tsirararta kidan ko wannan dukkan dauki ne da Allah ta'ala yake wa bayansa masu imani wanda wannan zai sa bawa ya ƙara tabbatuwa akan imani domin ya samu wannan sassauci da wannan sauƙi da bayi mumini suke samu wato ainihin a wajen ubangiji ta'ala wannan kenan gaba ta gaba mala yake cewa wa shafa'a allati dakharaha lahum ko haqqun kama ruwa fil akhbar ceto da wato ainihin iddakharaha lahum da annabi sallallahu alaihi wasallam ya boye ta wato ainihin gare su ko ya ajiye ta gare su haqqun wato ainihin tabbas gaskiya ne kama ruwa fil akhbar kamar yadda aka rawaito a wato ainihin maganganu hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma maganganu na magabata hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa li kulli nabiyyin da'watun mustajaba fa ta'ajjala kullu nabiyyin da'wata wa in ihtaba'tu da'wati shafa'atu li ummati yawm al-qiyamah fa hiya na'ilatun insha Allah man mata min ummati la yushriku billahi shay'a annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kowane annabi akwai alkawari da Allah ya mishi ta addu'a karɓaɓɓiya cewar in ya roƙi Allah Allah zai amsa mishi to kowane annabi ya gaggauci addu'arsa ya yi ta a nan duniya ni kuma na ajiye tawa annabi ya ce domin ta zamo ceto ga al'umma ta ranar alƙiyama annabi ya ce duk wanda ya mutu ba shirka da Allah insha Allah ta'ala wannan ceto zai same shi kenan wannan kun ga bi shaklil am karkashin wannan kuma akwai wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an bashi zaɓa a shigar da rabin al'ummarsa aljanna ko a bashi ceto sai ya ce a bashi ne a ba shi ceto kuma insha Allah zai sami duk wanda baya shirka da Allah idan kun gana annabi sallallahu alaihi wasallam hikimar sa ya sa ya karbi ceto da rabin al'ummar sa ne kawai in an ja layi shikenan amma da ceto din nan duk wanda yake da tauhidi a al'ummar sa zai shiga na zai shiga aljanna an gane sannan malamai suke cewa ceto nau'ika ne dangane da ceto annabi sallallahu alaihi wasallam ceto na farko shine mi ceton da yafi kowanne girma wanda ranar alkiyama yanayi da kunci da ake ciki mutane za su so yanzu a hutasar da su daga filin alkiyama su samu su bar wannan guri ma wuta za a kora a kora na wuta na aljanna a rigami a kora su a zo dai a yi awo kamar yadda ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mi ana sayyidu nas yawm alqiyama wato ni ne shugaban mutane ranar alkiyama duka yan annabi adam annabi sassan ya ce ko kun san wannan yini Allah sai tara mutanen farko da na ƙarshe duka a fili guda ɗaya za su shiga kunci da damuwa to a wannan lokaci sashin mu zai ce da sashi ba za ku ga halin da muke ciki ba ba za mu duba wanda zai ceto a wajen ubangijin ba da ƙarshe za mu tafi wajen annabi adam alayhi salam zai ce nafsi nafsi izhabu ila ghairi za mu tafi wajen annabi nuh shi ma haka annabi ibrahim musa isa kowa yana cewa nafsi nafsi izhabu ila ghairi daga wajen annabi isa zai ce mai ku tafi wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi muhammad shine zai yi wannan ceto din idan mun je wajen sa zai ce mai ana laha ana laha don haka annabi sallallahu zai je al'arshi sujjada ya girmama Allah ya kirari ma ubangiji ta'ala Allah zai ce Muhammad irfa rasak wa sal tu'ta wa shafa tushafa ya Muhammad daga kanka tambayi za a baka sannan ya ceto za a baka ceto kun ga wannan ceto ne wanda yafi kowanne kowanne girma sannan daga cikin abin da zai sa mutum ya samu ceto na annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mai yawaita yi mishi salati akwai kuma roƙa mishi alwasila mun karanta a hadisai da yawa a majalis da yawa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda abdurrahman tabo shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya wato ainihin jikiran sallah ya faɗa abin da ladan yake faɗa ko da aka gama kaiwa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ka roƙawa masa alwasila allahumma rabb hadhihi da'wati tama zuwa ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me halat lahu shafa'a to za ka samu za ka samu cetonsa wannan kenan kun wannan shine ceto mafi girma malamai suka ce ceto na annabi sallallahu na gaba shine annabi zai ceto wanda zunuban su da ladan su yayi daidai kaga ai to zalla arafa za a kai mutum to saboda zunubin daidai da wannan to anan akwai waɗanda su ma annabi sallallahu zai ceto su sai a kai su sai a kai su aljanna sannan akwai kuma waɗanda an yi umarni da su a tafi da su wuta amma suna da tauhidi su ma annabi sallallahu zai ceto su su tafi wato ainihin aljanna sannan a cikin aljanna malamai suke cewa akwai waɗanda su kuma matsayinsu bai kai misali darajar da za su je ba sai annabi sallallahu ya cece su darajar su ta haura aikinsu an gane in aikinsa bai wuce aljanna ta ɗaya ba sai annabi sallallahu ya ceto a tsallakar da shi ya tafi wato ainihin aljanna wacce tafi wannan sannan daga cikin nau'ikan ceto na annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suke cewa akwai ceton da zai yi wa wanda ba za a musu hisabi ba ba za a musu azaba ba kai tsaye kawai su daga filin alkiyama sai aljanna daga cikin ma okasha ko yawwa to wannan kuma falala ne ubangi ta ala sanya mu cikin su wanda sahabbai kansu da suka ji cewa akwai mutum dubu saba'in za su shiga aljanna babu azaba babu hisabi sun kwana suna tattaunawa su waye su ce 'ya'yanmu ne da za mu haifa su ne ba su taɓa shirka ba su ce su wane ne su wane ne daga ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sune tunda ba su sha a musu ruqa ba su yin lalas ba su yin canfi sannan su masu dogaro ne zuwa ga wato ainihin ubangijinsu nau'i na gaba shine shaitan da annabi sallallahu zai yi wa wanda azabarsu wato za a sassauta musu azabarsu akan yanda suka wato ainihin mi za a sassauta musu azaba ne sassauta musu mi azaba kamar babbansa kenan abu talib an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yazo a hadisin bukhari da muslim shin akwai wani abu da ka iya amfanar da babbanka abu talib saboda mutum ne da ya ba addini kariya duk da bai musulunta ba amma da ransa ba a taba me ba a taba addini ba duk wanda ya taba addini zai zai zai zai tare shi kamar shi yasa lokacin da ya rasu khadija ta rasu ake kiranta mai amul huzn shekarar bakin ciki saboda me wasu abubuwa ne guda biyu da suka haɗu a annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan komai ba taya kafiri ya mutu shi abu talib kenan za a kira wannan shekarar shekarar bakin ciki saboda irin kariyar da yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ake tambaye shi ka iya amfanar da shi da wani abu annabi ya ce eh ba za a zarma shi cikin wuta dubo wani gefe nata za a sa shi saboda me saboda ni wannan kuma khususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin nau'ika na wato ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam ceto na annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suke cewa akwai wato ainihin ceton da zai yi wa wato ainihin dukkan mumini su shiga aljanna duk wani mai mumini mai imani to annabi sallallahu alaihi wasallam zai ceto ya shiga wato ainihin aljanna nau'i na gaba kuma na ƙarshe da malamai suka ambata shine annabi sallallahu alaihi wasallam zai ceci waɗanda suke sun shiga wato ainihin wuta saboda manya-manyan laifuka kaba'ira da suke aikatawa to annabi sallallahu alaihi ya cece su fito su fito daga daga daga wuta wannan kuma raddi ne ga khawarijawa a akidan khawarijawa shine duk wanda yake aikata kaba'ira in ya shiga wuta bai fita an gane kuwa suka ce gashi Allah ya ce bala man kasaba sayyi'a وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Abdullahi dan Abbas kuma a tafsirin wannan aya ke cewa da sauran malaman tafsir suke cewa zulmi guda ɗaya da yake iya ihata da mutum shine shirka kinan nan wa ahatat bi khati'atuhu me ake nufi ashirk an gane ita ko daman dalilai sun tabbatar cewa إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة يو أما ما دون الشرك بذي شغمي بذي شغا وأحاطت به خطيئته ودعا كوانا قبع تكالشي تشيتونا النبي صلى الله عليه وسلم ينامي yana nuna cewar waɗanda suke aikata kaba'ira wanda yake mazinaci kenan wanda yake dalluwa wanda yake kisan kai wanda ya kashe kansa ma da kuma me wanda yake sata dukkan waɗannan kaba'ira ne ko da za su shiga aljanna su shekaru afwan za su shiga wuta su shekaru ma da ragashin tinkiya za su za su fito da sheto na annabi sallallahu alaihi wasallam su tafi zuwa ga zuwa ga aljanna sai dai kullum abin da muke cewa kada mumini ya je an ce ai mumini baya tabbata a wuta to don haka wani ya ba shi damar aikata laifi a annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacciya ce za a zo da wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya sai a matso mai aina a wuta sai a cire shi a ce hal marra bika na'imun qat shin wata ni'ima ta taba shudewa ta gaban ka ka jita ya ce la ya ce a ya manta dukkan ni'ima da jin daɗi dai kun ga kenan kai mutum ya shagaltu da shawarni ai mumini baya dawama a wuta dan haka ya ta aikata abin da zai aikata la wannan kina ina ga mu tsaya nan gaba insha Allah ta'ala wannan shine abin da ya shafi tafki na annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ku sani tafki annabi sallallahu alaihi ba shine kuma alkausar ba kun gane kuwa alkausar daban wannan alhaut ummi daban alkausar a aljanna yake shi kuma wannan alhaut a filin alkiyama yake kafin a tsallaka mi a tsallaka siraɗi sannan ko da a darasin baya ina tunawa a darasin lum'atul i'tiqad mun ambata cewa sai an tsallaka siraɗi wannan kuskure ne an gane dan haka malama abin da suka tabbata kamar da ibn abul isa al-hanafi ya tabbata a sharhin sa ana at-tahawiyya cewa kafin aje ga siraɗi ne kafin ma aje ga awon ayyuka ne ake samun tafki amma in an shiga aljanna shine mi ake samun alkausar amma shi wannan alhautun kuma in dararo aka zaro daga alkausar zuwa mai zuwa gare shi ko kace wani wayarin aka yi sai ya zamo tsatsansa tushensa daga ina yake daga can alkausar yake bulbulowa wannan shine da ya shafi abin da ya shafi tafki na annabi sallallahu a filin alkiyama da muminai za su gangara su sha waɗanda kuma ba su kirkiri bidiya ma addini ba domin waɗanda za a tare su annabi sallallahu alaihi ce waɗannan fa mutane na ne sahabbai na ne ya za a tare su a ce mi bayan ka wasu sun yi ridda ne wasu kuma sun kirkiri mi sabon abubuwa sun jingina su zuwa ga addini don haka ba za a ba su su sha ruwan alkausa ba kamar yadda a bangare guda mutum ya san abubuwan da suke sa a samu ceto na annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya samu ceto na annabi sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mu a wato ainihin karkashin rumfata wannan annabi wannan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sanya mu cikin wato ainihin al'umma su wanda zai cece su dan za mu sa insha Allah ta'ala zama na da sai mu dora wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam